العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan masallaci mai albarka Masjidul Muhajirun da ke nan cikin garin Ningi domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratu Abasa mun tsaya a ƙarshen aya ta goma sha ɗaya insha Allah tabaraka wa ta'ala yau za mu tashi aya ta goma sha biyu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu yau muna biyar ga watan jumada thani jumada thaniya shekara ta 1446 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da shida ga watan sha biyu shekara ta 2024 miladiya na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة شاء ذاك شاء ذاك فمن شاء ذكره شاء بي
فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره طيب Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Faman sha'a zakarahu duk wanda ya so sai yawa azabtu da shi al'ur'ani, zakarahu ai ita azabihi wato yawa azabtu da al'ur'ani mai girma. Ha'un ɗinnan malaman tafsiri suke cewa tana komawa ne zuwa ga al'ur'ani mai girma. Faman sha'a zakarahu duk wanda ya so sai ya ɗauki alƙur'ani ya riƙe alƙur'ani a matsayin wa'azi ya wa'azautu da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna hadainahu najdain ɗan adam Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da shi ya nuna masa hanyoyi guda biyu imma shakiran wa imma kafura ko dai bi hanya ta ƙwarai ko kuma ya bi hanyar bijirewa Allah tabaraka wa ta'ala wato yana daga cikin abin da yake ɗarsuwa a cikin zukata shine shin shi bawa an ba shi damar zaɓi ne ko kuma komai an riga an ɗora shi kawai sai dai ya bi ma'ana yana da zaɓi a kan shi ya bu hanya kyakkyawa ko kuma shi da zaɓi in kaga ya zama kyakkyawa kawai dama haka Allah ya tsara in kaga ya zama mummuna dama cin haka Allah ya tsara shi ba shi da rawar takawa yana daga cikin abin da yake darsuwa a fage na tambayoyi na ilimi shi dan adam yana da damar ya kama hanya mai kyau ko ya kama mummuna ko kuma dai kawai yana kan kaddara ne sai malamai suke cewa dan adam Allah tabaraka wata'ala ya ba shi dama ya zaba da kansa amma damar yayi zaba din ƙarƙashin ganin daman Allah tabaraka wa ta'ala yake ƙarƙashin ƙaddarar Allah domin idan aka ce duk abin da ɗan adam yake yana gudana ne ƙarƙashin yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara masa mana abin da yake yi na riƙar kyakkyawar hanya ko mummuna sai ya zamto ɗan adam bai shi da laifi kenan idan ya zamto mutumin banza ko ya zamto mai sako sau da dama can haka yake wato akan wannan fahimta ɗin tun da dama can an halice shi shi ɗan wuta ne ko kuma an halice shi shi mai mummunan aiki ne shi bai taka wata rawar gani wajen lalacewar kansa ko ingancin kansa a an ba shi dama Allah tabaraka wa ta'ala ce wanda ya so sai ya ɗauki alƙur'ani a matsayin wa'azi faman sha'a zakarahu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fi suhufin mukarrama wato yana cikin suhuf wato ainihin littattafa ko takaddu wanda suke mukarrama wanda suke masu girma masu kima suhuful mukarrama wasu malamai suke cewa shine lahul muhafuz wato an rubuta a lahul muhafuz ko kuma littattafan annabawa haka magabata suka yi sabani wasu suka ce suhuful mukarrama lahul muhafuz suhuful mukarrama wasu suka ce shine kutubul anbiya kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yace inna hadha lafi suhufil ula suhufi ibrahima wa musa wato littafin da aka sabar annabi musa alaihi salam da annabi ibrahim kaga me suhuf ne Allah tabaraka wa ta'ala ya kira su da suna suhuf sai Allah yace marfu'atin wanda suke masu wato ɗaukaka ne matsayinsu maɗaukaki ne a gurin Allah tabaraka wa ta'ala mudahara kuma waɗannan takaddu masu tsarki ne ta yadda babu wanda zai taɓa su wato sai ainihin masu tsarki bi aidi safara waɗannan takaddu suna hannun wato safara safara ana nufin mala'iku waɗanda suke rubutu mala'iku waɗanda suke rubutu domin a larabci akan ce safartu kaza bi ma'ana katabtu kaza na rubuta kaza sai a ce safartu ana cewa juz'i ko volume na littafi a ce da shi mai sufur yana da sufuri kaza sufuri kaza sufuri kaza Allah tabaraka wa ta'ala shi masalul ladina humilat tawrata ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا يحمل أسفارا واتونا ɗauke da me littattafai wanda aka rubutu a ciki saboda bi aidi safara a hannayen marubuta daga cikin wato mala'iku safara jam'i ne na kalmar kuma mai safir in aka ce safir ana nufin marubuci da larabci kuma ana nufin wakili dan aiki shi yasa ake cewa ambasada a ce ambasada wani na ƙasa kaza da aka tura shi ƙasa kaza da larabci ana ce masa mai safir wato ɗan aike na ƙasa kaza sai a ce safir daulati kaza na fata an gani biyaji safara mana a hannun wato mala'iku wanda suke marubuta kiramin barara Allah tabaraka wa ta'ala ce su waɗannan mala'iku ɗin kiramin wato masu karamci ne barara waɗanda suke masu biyayya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala barara shi kuma jam'i ne na kalmar wato barin bar shi ne mufradinsa jam'i barara wato masu biyayya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala su mala'iku ɗin dama su la ya asumin Allah ma amarahum wa ya fa'adu na mai umarun haka mala'iku suke basa saba Allah tabaraka wa ta'ala cikin duk abin da ya musu umarni suna aikata abin da ya umarce su ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kutilar insan Allah an ci ɗan adam ma'ana kafiri kutilar insan ai lo'inar kafir Allah an ci kafiri imam al-bagawi yake cewa wannan aya ta sauka ne cikin sha'anin utba bin abi lahab shine insan din da ake nufi Allah an ci mutum wanda yake kafiri an saukar ne a kansa dukkanin kafirai kuma sun fada ciki domin nassin alkur'ani ko ayar alkur'ani idan ya zanto ga sabab na saukarta to batta takaituwa kadai akan iya wannan sanadiyar sauka din duk abin da ya biyo baya wanda yake da laifi irin wannan abin da ya sa aya ta sauka to ya shiga ciki na watan gani kutila al-insanu kutila bi ma'ana lu'ina kutila al-insan Allah an ci mutum ma'ana Allah an ci kafiri ma akfarahu ma dinnan malaman tafsiri suka yi maganganu kamar haka wasu ke cewa ma dinnan masdariya bi ma'ana ma akfarahu ma ashaddu kufrahu ana nufin ba wanda ya kai shi tsananin kafirci tare da kyautata da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa wasu ma suke cewa ma dinnan litta'ajjub ne wato dan mamaki ma akfarahu abin mamaki ne ya zamto kafiri shi mutum domin Allah tabaraka wa ta'ala shi ya halice shi shi ya bashi lafiya ya azurta shi ya masa kaza ya masa kaza ya masa komai amma ya ki yarda cewa shine Allah to wannan abin mamaki ne maɗin wasu kashe litta'ajjub domin mamaki ne kamar alkalbi da muƙacil wasu ne daga cikin tabi'ai almajiran abladan abbas suke cewa ma akfarahu lil istifham ma nan wato tambaya ce kenan kutilal insanu ma akfarahu allah an ci kafiri ma akfarahu me yasa ya kafirce ne kace haka aya take nufi ma'ana tambaya ake me yasa ya kafirce Allah tabaaraka wa ta'ala sake cewa min ayyi shay'in khalaqahu daga wannan abu ne aka halice shi daga me aka halice dan adam sai Allah ta'ala ya amsa da cewa min nutfatin khalaqahu an halice shi ne daga dugon mani faqaddarahu sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya kaddara masa zango da kuma adadin kwanakin da zai da watannin da zai a cikin mahaifiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna hadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa kowane ɗaya daga cikin ku an hada halittarsa ne a cikin mahaifiyarsa kwana 40 yana dugon mani tsawon kwana 40 bayan haka sai ya zamto me jini kwatankwacin haka ma'ana me shi ma kwana arba'in sa'an nan bayan kwana arba'in sai me sai ya zamto muduga ya zamto tsoka gudan tsoka shi ma me mislu zalik kwatankwacin haka kwana arba'in daga zarar ya yi arba'in ta farko yana nutsufa arba'in ta biyu yana jini arba'in ta uku yana gudan tsoka annabi sassa ce sun ma yursalu ilaihi malak sai a turo masa mala'ika sai a aiko mala'ika ya same shi a cikin mahaifiyarsa in aka zo sai a busa masa rai sai a fitar da idanu da hanci da komai da komai ya zama ɗan adam sai a busa masa rai daga kwana 120 ɗin nan sai ya zamto mai numfashi yana cikin mahaifiyarsa daga wata nau kenan kwana 120 40 ya zama wata hudu ko? to da wannan malaman fiƙi suke cewa duk wanda ya zubar da cikin da ya wata hudu to ya kashe ɗan adam domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwana 40 nuqufa kwana 40 jini kwana 40 tsoka yana yin 120 ya zama ɗan adam saboda ka idan mutum ya zubar da cikin da yake wata 40 to ya a menene wata hudu ko kwana 120 ya zamto ya yi kisan kai Allah tabaraka wa ta'ala ya kare Allah tabaraka wa ta'ala ya ce min ayi shay'in khalaqahu daga me aka halice shi ne shi dan adam min nutfatin khalaqahu daga nutfa ne dugon mani aka halice shi fa qaddarahu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara masa zango zango zango har ya kai thumma sabila yasara sa'an nan a hore masa hanyar fita daga cikin mahaifiyarsa zuwa ga gidan duniya wasu kamar imam a kamar alhassan albasari da waninsa suke cewa sun masabi da yasara suke cewa ya'ani ɗariƙar haƙi wal baɗil sannan aka hoye masa hanyar gaskiya da kuma hanyar bata sai ya zaɓi ina zai yi na fata an gane wasu kuma suka ce sun masabila ya tsara sannan a hore masa hanyar fitowa gidan duniya fata gane sun ma'amatahu fa'aƙbarahu sun ma'amatahu sa'annan allahu tabaraka wata'ala sai ya karɓi rayuwarsa mana sai mai sai ya kashe shi idan ajalinsa ya yi fa'aƙbarahu sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya masa ya kaddara masa cewa a masa kabari fa'aqbarahu mana sai a masa kabari Allah tabaraka wa ta'ala ya bambanta dan adam da sauran me sauran halittu ya bambanta dan adam da sauran halittu ta yadda shi dan adam in ya mutu sai a masa kabari a binne shi cikin ƙasa tsuntsaye da dabobi kuma sai kaga sun mutu kana tafiya kaga tsuntsu ya mutu ya bushe kaga dabba ta mutu ta bushe wata ta riɓe wata ta yi kaza duka waɗannan su ba mutane ba ne amma ɗan adam allahu tabaraka wa ta'ala sai ya ƙimanta shi ya ce fa'aƙbarahu sai allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya a lullube shi a masa ƙabari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin waɗanda suka zo kafin ku akwai wani mutum sai yake cewa ni idan na mutu kada ku sa ni cikin kabari saboda ya tabbata idan mutum ya mutu za a dawo masa da ransa kuma za a masa tambaya cikin kabari sai ya ce shi baya so ya shiga cikin kabari ya ce idan na mutu ku ɗauki gawata ku ƙona ta ku zuba wata tokar a cikin ruwa a cikin teku ruwa irin igiyar ruwa da tsirin ruwa ya tafi da wata taukar wata kuma iska ta ɗebe wata kuma ta shiga cikin ƙasa duk abin ya ya ɗaiɗaitu ya zama tokar ma ba a buɗe take ba saboda kada a tayar da shi ya sa aka yi haka gaba ɗaya sai da aka gama tsab bayan ya mutu an ƙona shi an zubar da tokar sai allahu tabaraka wa ta'ala ya tayar da shi ya tattara shi wato ya sake rayar da shi sai ya tambaye shi me yasa kai haka ya ga tabbas dai shi ɗin ne shi ne wane da gangar jiki tasa wacce sani komai shi ne dai wato allahu tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan komai shi sa kafar suke cewa a idan mitina wa kunna turaban wa idaman a ina lamaba'utul yanzu idan muka mutu muka zamto ƙasa yanzu za a rayar da mu kenan to saboda sai suke sallamawa sallamawa na jayayya suka ce zalika raja'un ba'id idan ma za a dawo bayan an mutu to lalle wannan dawa ce mai nisa to suna ganin cewar idan tafiya ta yi tafiya ko dai a ce an fasa to al'amarin ba irin na dan adam bane dan adam ne zai proposing yin abu in ya gana ce kai na fasa zana ce zan yi kaza ana amma na fasa Allahu tabaraka wa ta'ala baya haka tunda ya kaddara cewa idan an mutu ya kaddara kowane ɗan adam sai ya mutu kuma kowane ɗan adam sai an rayar da shi to so daga wannan sai ya faru kowa sai ya mutu kuma kowa sai an tasar da shi cikin kabarinsa kuma ran alkiyama ba wanda za a manta da shi cikin kabari sai an tasar da shi an masa hisabi an kai na aljanna gidan aljanna Allahu tabaraka wa ta'ala ka samu ciki an kai wanda suke ‘yan wuta gidan wuta Allah ta'ala ka kare. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, "Sun ma'iza sha'a an sharahu, sa'an nan idan Allah tabaraka wa ta'ala ya so, an sharahu sai ya rayar da shi bayan mutuwarsa." Kalla Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa, "Ba haka ba ne abin da shi kafiri wanda aka la'ance shi, ƙutilar insan, shi ɗan adam da aka la'ance shi wannan kafiri, kalla abin da yake rayawa na cewa ba zai mutu ba ko kuma in ya mutu ba za a tasar da shi ba Allah tabaraka wa ta'ala ce lamma yaqdi ma amarahu bima gama abin da aka umarce shi da shi ba abin da aka umarce shi da shi bai mai ba kalla lamma yaqdi ma amarahu bima kammala abinda aka umarce shi da shi ba abinda Allah tabaraka wata'ala ya umarce shi na aiwatar da farillai a kansa bai ma yi wannan ba lamma ɗin nan tana da fuskoki kimanin guda uku kamar yadda malaman lura suka yi bayani lamma ya ƙaɗi ma'amara ma'ana lamma anan tana nufi mai lam ya ƙaɗi ma'amara bai kammala bai aiwatar da abin da aka umarce shi ba ma'ana idan lamma aikin da ya zo ko kalmar da ta zo bayan kalmar lamma idan dai mudari'i ne yana nufin lamma ɗin tana nufin mai annafai lamma bi ma'ana lam ya ƙabi ma'amara kaga kalmar ya ƙabi mabi ne ko mudari'i ne mudari'i ne tunda da yawon ko yana da cikin huruful mudari wato aiki ne wanda ake present tense yanzu ake yi ya ƙabi ba an ce ƙada ko ikdi ba in an ce ikdi wannan amri ne ko in an ce qada madi ne to wannan me yaqdi mana mudari ne ko to lamma yaqdi ma amara idan lamma kalmar da ta zo ta biyo ta madi ce to lamma tana nufin me lam na fata an gane idan lamma aikin da ya biyo baya ko kalmar da ta biyo baya madi ne to wannan ya nufi me hina hina Allah tabaraka wa ta'ala ce inna lamma dagal ma'u hamalnakum jariya yayin da daga kaga wannan daga ba ya daga ya aka ce mai daga mana mai ma'adi ko yayin da ruwa ya sha kai ya yawaita hamalnakum fi jariya bi ma'ana lamma dagal ma'u hina ma dagal ma'u na mata an gani amma idan ya zanto bayan lamma ba mudari'i ba madi wannan yana nufin istisna yana nufin istisna ma'ana illa lamma din ma'anar ta me illa in kullu nafsin lamma alaiha hafiz kaga in kullu nafsin lamma alaiha hafiz alaiha ba fi'li madi bane ba fi'li mudari bane ba fi'li bane gaba daya to abinda ake nufi mai illa in kullu nafsin illa alaiha hafiz babu wata rai face akwai mai lura da ita kowa da ka gani ana lura da shi ana rubuta ayyukansa na mata an gani kenan lamma takan iya zamtowa ana nufin sai dai tana iya zamtowa ana nufin mai a'a tana iya zamtowa ana nufin mai yayin da na mata an gani to a nan gurin lamma ya ƙazi ma amara bai ma gama abin da aka umarce shi da shi ba falyan zurli insanu ila ta'ami Allah tabaraka wa ta'ala ce dan adam yayi duba mana ya kalli abincinsa mana Allah tabaraka wa ta'ala shi ya kaddara wa kowa abincinsa dan adam ya duba abincinsa mana idan dan adam yayi tunani da kyau zai ƙara imani cewa lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan komai kuma shi ya halicci kowa ya halicci komai idan kai tunani sai ka ga ah to waye ga wa dan adam shinkafa za a rika ci waye fi wannan ba qur'ani aka saukar ba ba hadisi manzo Allah ce da shinkafa da kaza da kaza za ku ci ba ku kyale mai irin ciyayi wanda za ka su da ƴaƴa da abin nan a cikinsu su kuma ɗan adam bai ya ɗigowa shi zai ci ya aka ya gane gero shi ya kamata a ci ya aka gane aka gane dawa aka gane masara aka gane alkama da sauransu su ne ababanci allah ta ce ɗan adam ya duba abincinsa wani gani wa ya nusar da shi wannan allah ya duba wannan kawai ya gani mana Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta ɗan adam ya kawo masa ya halitta masa kuma abincin da zai ci ya kuma sanya masa ya iya tantance me zai masa amfani me ba zai masa amfani ba ya kuma ma biya wa ɗan adam ilimin bambanci na classes na ainihin abinci ɗin ma kaza zai ba shi ƙarfi kaza zai ba shi jini kaza zai ba shi nishaɗi a jiki kaza zai ba shi kasala kaza zai ba shi ƙiba kaza duka wannan allahu tabaraka wa ta'ala ya biya wa ɗan adam ba don komai ba sai dai ɗan adam mai ya wata ta allahu tabaraka wa ta'ala ya kalli wannan abin na abincinsa ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala baya da haka kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sanar da ɗan adam yadda zai ci abincin ma yadda ma za ka ci Allah tabaraka wa ta'ala shi ya karantar da kai wannan idan baka taba cin wani abu ba yau aka baka shi kana taba shi hankalinka zai baka ga yadda ya kamata ka ci na matan gani idan ka sami mutumin da bai taba cin goruba ba da za ka danka masa ya san yadda zai ci inda ya tashi ci ba zai ce zai rika lasa ba ko rika tsotso ba ko me ko ya ce ko ya ce bari ya rika ɗibance na haɗewa kamar taliya bari fata ta ya rika haɗiye ta kamar taliya ba zai yi ba yana jin taliya a hannunsa ya san yadda zai kama ta in ya kama ɗan wake ya san yadda zai masa duka wannan al'amari na Allah tabaraka wa ta'ala kowanne abinci ɗan adam yana taɓa ko yana ganinsa kawai ɗabi'arsa za ta shirya masa yadda zai ci wannan abu ji kawai ga yadda zai ci Allah tabaraka wa ta'ala ya ce falayin zuru da insanu ina ɗan ɗan adam ya kalli abincinsa mana ya gani ya tantance kaza ya ji ba abinci bane kaza ba abinci bane kuma shi din ma a cikin wanda ake ci din ma ya zabi kaza ya zabi kaza ya zabi kaza kuma kowa ɗabi'arsa sai ka samu ya fi san kaza ya fi san kaza wani kuma ya fi san kaza ya fi san kaza duka wannan iko ne na Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace anna sababan alma'a sabba wasu na karantawa inna daga cikin qurra anna ko inna sababan alma'a sabba ƙura'ul kufa suna karantawa anna duka wato lallai mu sababan alma'a sabba mun zubo da ruwa zubowa ma'ana mun saukar da ruwan sama in ji Allah tabaraka wa ta'ala sun ma shaƙaƙan al'arda shaƙa sa'an nan kuma muka tsatsa ga ƙasa ta hanyar tsirar da tsirrai a yi ruwan sama ka sami ciyayi abincin da ɗan adam zai ci ya ɗatsa ga ƙasa yana bunku lahu tabaraka wa ta'ala ya ce sun mashaƙaƙa na al'arda shaƙa sa'an muka tsatsa ga ƙasa tsatsagawa fa'ambata na fi habba sai muka tsirar fiha a cikin ƙasa ɗin muka tsirar da habban wato ainihin ƙwayoyi ma'ana abincin da ɗan adam zai ci ya rayu wa inaban Allah tabaraka wa ta'ala ce da inibi wa qadban da kuma abincin dabobi inab wannan wato danyen zabib kenan qadban kuma wato shi jikin wato karmamin ko ainihin bishiyar da abincin dan adam din yake jiki wannan shine qadban ma'ana shi kuma abinci ne zuwa ga dabobi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa zaituna wa nakhala muka kuma fitar da muka tsirar da anashin zaitun wato zaitun a matsayin mai abinci ga ɗan adam kuma ya zamto magani ga ɗan adam wa nakhalan da kuma dabinai nakhalan jam'i ne na kalmar annakhalatu annakhala shine dabinuwa guda ɗaya nakhalan dabinai duka wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar da su na mata an gani idan kaji an ce wannan sabon iri ne dan wuri to fa waɗanda suka yi wato gudanar da aiki na ilimin kimiyya akan wannan irin ya zamto yana yi da wuri ko yana yaɗaɗewa ko yana kaza ba fa su suka samu ainihin irin ba wa ya samar da ainihin irin Allah tabaraka wa ta'ala duka abubuwan da kake gani ana yi bishiyoyi na zamani an ce wannan ta zamani ce wannan kaza babu wani mutum fadda ya halicci bishiya ainihin ta dama can Allah tabaraka wa ta'ala ne yayi ta duk inda ka gani a ce ai da ba san umbrella ba da ba san kaza ba da ba san kaza ba to akwai ta a wani gurin ne bata zo inda kuke bane aka fara kawo ta inda kuke kuma akwai waɗanda ma ba su zo ba akwai waɗanda ma har a tashar kiyama ba za su zo inda kuke ba akwai waɗanda ma in sun zo za su mutu ne su ma kuma can akwai irin naku wanda bai taɓa zuwa gurin ba duka Allahu tabaraka wata'ala fa shi wannan gabaki daya wa zaitunan wa nakhala wa hada'iqa gulba Allahu tabaraka wata'ala ce hada'iqa gulba da kuma hada'iq ma'ana lambuna gonaki waɗanda suke gulban masu duhu ma'ana wanda suke da bishiyoyi bishiyoyin da suka zamto masu shafar juna ya zamto sun yi duhu kwarai da gaske Allah tabaraka wa ta'ala yace wa fakihatan da kuma wato ainihin 'ya'yan bishiya fruit a baya an ambaci zaitunan wa nakhla an ambaci inaban an ambaci zaitun an ambaci mai nakhal an ambaci inibi an ambaci zaitun an kuma ambaci dabino anan kuma sai Allah ta'ala ce wa fakihatan da kuma fakiha mana 'ya'yan itatuwa wasu malamai suke cewa dabino ba baya cikin fruit shi sa Allah ta'ala ya raba shi zaitun baya cikin fruit shi sa Allah ta'ala ya raba shi hakanan inabi shi ma baya cikin suka ce a'a dukkanin su suna cikin fruit yana dai daga cikin babin a faɗi ɗaiɗaikun al'amura sa'an kuma sai a tara su gaba ɗaya sake faɗa su Allah tabaraka wa ta'ala ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku suna saukowa da mala'ika jibrilu a cikinsu shi ma'a mala'ika ne kaga kenan me an ambaci mala'iku kuma aka ambaci jibril daban wanda yake nufin inda kawai an ce iya mala'iku suna saukowa zai izan tuwa shi ma na ciki tunda shi mala'ika ne amma aka sake ware ta so daga ƙur'ani yakan zo da irin wannan usulubin wani lokaci a ambaci abu sannan kuma a sake tara su cikin jam'i ina bata an gane wa fakihatan wa abba Allah tabaraka wa ta'ala yace da kuma kalolin ‘ya'yan itaciya wa abba da kuma wato ainihin tsirrai wanda suke fitowa ba tare da an shuka su ba domin amfanin dabbobi waɗansu ma kuma amfanin mutane ne su ba su suka shuka ba kawai zai fito abban ɗin nan malamai suke cewa ya'ani alkala'a wal mar'an ladhi lam yazra'uhu nas ana nufin ciyayi da kuma gurin kiwon da ba mutane ne suka shuka ba wannan shine abban magabata sun yi maganganu da yawa dangane da cewa mai ake nufi da abba tun lokacin sabon annabi sallallahu alaihi sallama kalmar abba wato yana daga cikin kalmomin da suke suka zanto gara'ib suka zanto bakin kalmomi cikin alkur'ani mai girma wanda larabawa su gane mai ake nufi da abban ɗin ba dewa a lokacin ibrahimu taimi a rawato daga da shi yake cewa lalle sai na abubakar allah ƙara masa yarda an tambaye cewa mai ake nufi da kalmar abba wa faki hatan wa abba da aka tambaye shi mai ake nufi da 'ya'yan itatuwa da kuma abba mai faki ha menene abba sai na abubakar sai yake cewa ayi sama'un ta zulluni wa ayi arzin ta ne wacce saman ce za ta mun rumfa kuma wacce kasance za ta ɗauke ni idan kultu fi kitabin lahi ma na a'alam idan na faɗi abin da ban sani ba a cikin littafin Allah sai na bakar ba ce ban san mai abban ɗin nan ba kaga ba amma maki wani kenan dan an tambaye ka baka sani ba aibu bane aibu shine a tambaye ka ka faɗa alhali kuma baka sani ba shine aibu amma a tambaye ka kace ban sani wannan ba aibu bane ku da mutane su ce ai bashi da ilimi su faɗa kai ka waye wato ka wanye lafiya gaban mahalicin ka kawai shi na wata gani wani ya tambayi imam malik tambayoyi wajen 40 ya amsa masa uku ko shida sauran fa yace dubban san waɗannan ba ya wannan sai sai tun daga gari kaza na tawo fa saboda labarin ilimin ka da aka bayar a to ka koma gurin wanda kake ganin shi ya sani ka je ka same shi ni duk iyan abin da sani ke saboda ka ba shi shige cikin addinin Allah dan adam kuma Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa ma utitu min al-ilmi illa qalila abun fa da aka ba ku na ilimi dan kadan ne ba shi na ma ce ilimi ko gine ko ko daji ko wato yana da fadin gaske kenan zaka san wani abu baka san wani abu ka san kadan baka san mafi yawan ba ba zai wace dan adam komai ya sani ya kokarin komai tsoma baki a ciki ko kuma komai sai ya amsa ba ka'ida ba su idan abu ka sani ka amsa baka sani ba ka kyale shi kai dai abin da yake so ka zanto mai neman ilimi mai neman sani kawai shike ka karanta ko ka rika tambaya samu kawai da karar shike amma ka san komai da komai wannan ba zai yi ba ga sayyidina abubakar an tambaye shi wannan ya ce to wa yake da saman da za ta murin fa wa yake da kasan da za ta ɗauke ni idan na faɗa abin da ban sani ba cikin littafin Allah na yin Allah ta'ala ƙarya kenan kuma ina tafiya a ƙasarsa kuma saman sai ta mun rumfa Allah tabaraka wa ta'ala ce mata'an lakum
متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه طيب Allah tabaraka wa ta'ala ya ce dukkanin waɗannan tsirrai da bishiyoyi da kuma gurin kiwo makiyaya da ya halitta muku idan ɗan adam ya duba zai ga lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya wa ɗan adam kata ga abincinka ga kuma abincin mai dabobinka su dabobin kansu fa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi su ne yayi wato ya halice su ne domin me amfanin ɗan adam domin ɗan adam ya ci ya kuma amfana Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mata'an lakum wannan ɗin ya halice shi ne a matsayin mata'an lakum wato a matsayin abin amfani gare ku don ya zamto abin am- gaba ɗaya ne tsaki na mata'an lakum a matsayin amfani ne gare ku wali an'amikum kuma amfani ne ga ainihin dabobinku wato bishiyoyi da 'ya'yan itatuwa da Allahu tabaraka wa ta'ala ya halitta domin ku mata'allakum wannan fadan amfanin kanku ne sauran tsirrai kuma da Allahu tabaraka wa ta'ala ya tsirar da shi wali an'amikum wannan kuma wato domin dabobinku ne fa idza ja'ati sakha Allahu tabaraka wa ta'ala yace idan ƙarar tashin alkiyama ta zo asakha wato ƙaran da take dab da ta kurmatar da wanda ya ji ita ke ce mai asakha ƙarar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan ta zo yawma yafirru almar'u min akhihi a wannan yini ne dan adam zai guduwawa wato ainihin ah, dan uwansa dan adam zai gudu yana ganin dan uwansa ya gudu ya bashi guri kar ma ya tambaye shi ya bashi daga cikin ladansa ya cikata kana ganin dan uwanka sai ka bar gurin wa ummihi wa abi da kuma mahaifiyarsa da kuma babansa subhanallah wato wannan ya kai matuƙa wajen tashin hankali kaga mutum a duniyance idan ana fama ana neman wani abu kun zo ana layin karɓar abu ko ana ciku-cikun karɓar wasu takardu ko duba wani sunaye ko kaza za ka ga waɗanda suke da sanayya a junansu suna taimakawa juna wannan yana faruwa ko kai ka duba ka san yadda ake saurin abin nan kana ganin wane wane ba gani ba ne ba karɓa ba ne don taimaka wanda Allah mu du- duba layin harafi kaza ba- duba kaza sai ga ana musharaka wajen wato taimakeke- taimakekeniyar juna amma a lahira kun ba a wannan na fata an gani a lahira ba a wannan gaba ɗaya yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani da kuma wato matarsa da kuma ‘ya'yayensa duka zai gudu ya basu. Lokacin ya ne? Minti? Eh, ai na ga nama ya kamata kawai sai mu tsaya. Tun ga ainihin sauti saboda wannan da dai gaba ce da take alaƙa da sauran ayon da suka biyo baya. Insha Allahu, in muka zo eh, wani sati sai mu ɗora daga nan. Mun tsaya kenan. wato ainihin a aya ta 34 za mu tashi 34 din ko 33 za mu tashi insha Allah muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala abinda na karanta mana daidai na fassara mana daidai ya sa dukkanin mu yi tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allahu tabaraka wa ta'ala ya gafarta mu na'am inda ya tambaya ko ɗaya ko biyu sai mu ɗanyi sai mai addu'a ko shi kenan kalas mai sallah in kun babu babu na sha سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ya Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu ka samu cika da imani wannan gari Allah ta'ala ka ƙara masa albarka da kuma zaman lafiya fitintunu da suke faruwa na sace-sace da kalolin laifuka Allah tabaraka wa ta'ala ka magance mana waɗanda suke da wannan halayya Allah tabaraka wa ta'ala ka shirye da su idan ba za su shiri ba ya Allah bayinka ne Allah ka mana maganin su ka tona musu asiri ya ubangiji ka kare mu ya ubangiji ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu ka mana albarka ka yi wa zuriyar mu albarka